أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da hudu da wata na almuharram shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ishirin da biyu da wata na bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisin karatunmu na hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam a wannan masallaci mai tarin albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa. jamhuriyar Nijar muna roƙowa Allah subhanahu wa ta'ala bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna abinda muke gabatarwa na ibadu Allah ya sanya muna yi ne khalisan li wajhihil karim wannan shekarar da muka shiga muna fata masu roƙo da kankantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shekara ce mai cike da alkhairi wa addinin musulunci wa musulmi baki daya kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu iko na gabatar da ayyuka na alkhairi a rayuwarmu shekarar ta gabata Allah subhanahu wataala ya sanya ta zamanto hujjatan lana la alaina ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam wanda yau za mu tashi darasi na 11 a jerin darussan da muke gabatarwa za mu tashi babi na biyu a cikin babin sallah wanda shine babun fi shay'in min makruhatis salah babi da yazo ya karantar da mu ya ilmantar da mu ya fadakar da mu ababen da aka aka kyamata a cikin sallah idan aka ce al makruh gun maluman usulul fiqh shine duk abun da ake baka lada ta dalilin barinsa sannan kuma ba a yi maka azaba idan ka aikata wannan abu shi ake cewa maka ruhi mun fahimta abinda ba za a baka lada ta in ka bar wannan abu idan ba kai ba za ka samu lada idan ko kuma kai baka da zunubi akai shi ake cewa maka ruhi to jama'a aka ce makruhatus sala shine ababen da suke hana sallah ta cika kuma suna da yawa wa'annan ababen مالتي الحديث الخمسون حديثي نهم سنكو أن عائشة رضي الله عنها أن سامو ونن حديثي لغا عائشة الله يقارى متيرده أمنا, أمنا عائشة كنكو عن النبي صلى الله عليه وسلم لغا شغبان حليتا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكي تيوه shi annabin Allah yake cewa idza uqimatus salah idan aka tsayar da sallah ma'ana idza uqimatus salah ana nihi idan aka soma aka fara aka kabbarta an fara yin sallah shine ma'anar idza uqimatus salah sai annabin Allah yake cewa hadara al-asha'u kuma abinci yazo ko kuma idza uqimatus salah idan ana nihin ana ana ana ana nihin za a tayar da sallah mana ana shirin yin sallar sai kuma wa hadar al-asha sai abincin isha yazo shine al-asha abincin dare al-isha sallar nisha kun bayinta al-asha'u abincin da ake ci da dare al-futu shine abincin karan sahiya da larabci al-futur abincin da mutum yake so maci idan ya tashi abincin rana kuma al-ghadat kamar da yazo atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba sannan shi kuma al-isha al-asha shine abincin abincin dare to mazala ce idan aka zo ga lokacin sallah yayi za a tayar da sallah sannan kuma ga abincin dare an kawo wa hadaral asha'u aka zo da abincin dare to sai manzala ki cewa fabda'u bil asha'i ku soma yin abincin daren ku ci abincin dare gabanin ku yi ku yi sallah mun karanta a sacin da ya gabata cewa ita sallar isha'i abinda aka fi kauna a wajen yinta shine jinkirtawa kaga ana iya jinkirta har a ci abincin dare sannan a tashi a yi sallar fabda'u bil asha'i ji manzon Allah ya ce ku fara ku fara yin sallar ku fara cin abincin gabanin sallah me dalili saboda take iya kasancewa ka zo sallah an kawo abinci kuma kana tunani ko kuma yuwa tana tana lagudar mutum sai kasance watan ya rasa natsuwa a cikin sallah shi kuma natsuwa a cikin sallah babbar rukuni daga cikin rukunnan sallah na cikin arkan na sallah at-tuma'anina duk sallar da aka rasa natsuwa a cikin ta wannan sallar malamai suna ganin cewa an rasa gedi mai girman gaske a cikin sallar bata yi ba Allah subhanahu wataala ya kare mu haka ƴan uwa mun dai ji wannan hadisin ko idan lokacin sallar lisha yayi sai ga abinci an kawo na dare to me za a fara shine a fara cin abinci gabanin aje ayi sallar isha'i wa ibn umara nahwahu an samu daga dan umar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda shi ma ya kawo irin wannan hadisi kaga wannan hadisi yana da shawahid aisha ta rawaito hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito ya rawaito wannan hadisi da haka jama'a abinda aka fi so shine cin abincin gabanin gabanin sallah amma idan lokaci ya ƙorance idan ba lokaci to abinda za a yi shine za a gabatar da sallar ne gabanin gabanin abinci saboda li'annal mustahabba la yuzahamu la yuzahimu alwajib la yuzahab alwajib shi mustahabi baya cin karo da wajibi jincin abincin menene mustahabi ne ita kuma sallar mice ce wajibi ce haka idan mustahabi ya gamu da wajibi to wajibi ake gabatarwa akan akan mustahabi misali mutum ne yake biyar ka kuɗi jika biyar kuna fahimta mutum ne yake biyar ka jika jika biyar to sai kuka haɗu da shi yanzu sai ka ɗauki jikabir ka ce ka ba sa kyauta da ka biya bashin da ka ba da kyautar wanne ne ya fi ka biya bashi haka ne to in ko haka ne kaga sallar tana gaba da kowane al'amari na rayuwa da ka ita ce tafi cancantar da a gabatar amma in akwai lokaci kuma sai ka ci abincinka in lokaci zai wadatar ka ci abincinka ka sha ruwanka kai nan ka zo don ka samu natsuwa a cikin sallah Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga cikin abun da ake doka kamar darasi a cikin wannan hadisi inji malamai suka ce ababe ne kamar haka na farin ci da sha idan lokacin sallah ya zo to ana gabatar da su matukar akwai lokaci matukar lokacin sallah bai kurace ba idan lokacin sallan ya hakura to ba za a gabatar da abincin ba sallar ake fara gabatarwa saboda ta lokacin sallah lokaci ke gare ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah lokaci gare ta sanan abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu zahirin hadisi wannan cewa zahirin hadisi da wanda ke jin yunwa da wanda ma baya jin yunwa in ga abinci to zai aje ne ya ci abincin amma mafiya yawan malaman hadisi sun fi gabatar da wanda ke tsananin bukata wanda ke jin yunwa in ba ka jin yunwa to kaje kai sallar in kuma kana jin yunwar to ka ci abincinka sai kaje kai sallar Allah subhanahu wataala ya karba mana baki daya abu na gaba yiwa ta da ke sanya mutum ya ya haƙura da yin halarta sallah cikin jam'i idan har za ta iya illata sa a wannan hadisi muna iya fa'idar cewa har in mutum zai iya zai iya zawa sallah cikin al'umma cikin jama'a sai kuma yiwuwa ta addabe sa to zai iya tafiya ya nemi abinci ya ci daga baya ya sallarsa saboda gudun kadi ya halakar da rayuwarsa kuma sai abu na ƙarshe ‘yan uwa daga cikin fa'idar wannan hadithi shi ne cewa samun natsuwa a cikin sallah babban rukuni ne, ana son mutum in ya zo sallah ya datsu a cikinta, ya rubuta dukkanin wata hayaniya ta rayuwar duniya da cece kuce ya da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karkaɗe zuciyarsa ya miƙar da ita wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. domin yana ganawa ne da wanda yake arrafi wanda yake madaukaki kuma al'ala mun fahimci karatu ko malaci al-hadisu sahadi wal 50 hadisi na 51 wali muslimin an samu daga al-imam muslim anna aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu annabin Allah yana cewa inji Aisha take cewa la salata bi hadrati at-ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani annabin Allah yake cewa la salata bi hadrati at-ta'am ba a sallah a lokacin da aka zo da abinci idan har aka kawo abinci gashi nan an kawo kuna gani to manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa ai ba a sallah a wannan lokaci za a gabatar da abin da yake eh name na abinci gabanin gabanin sallah mun fahimci karatun ko masha Allah wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani ko kuma wanda yake tunkuɗe a habasi guda biyu ma'ana fitsari da kuma kashi wanda yake matsa kashi yana jin kashi amma saboda kwararen ya samu jam'i ko kun fahimta ko yana jin bawali amma saboda begen ya samu jam'i sai ya matsa kansa domin ya ya samu wannan ladar to manzo yake cewa la salata bi hadrati at-ta'ami wala huwa yudafi'uhu al'akhbathani ba sallar annabi ya hana sallah a lokacin da aka kawo abinci wannan hadisi na karanta da mu cewa musulunci ya hara yin sallah lokacin da aka kawo abinci kuma wannan abincin rayuwarka tana su kana da buƙatar sa kana cikin buƙatar wannan abincin abu na gaba kuma idan mutum kashi ya matsasa idan mutum kashi ya matse sa ko kuma bawali to abin da fi shine ya je ya bawalin ya sake arwalla ya zo ya shiga cikin sahu ya sallah tare da tare da masu sallah ko mun bace karatu jama'a mun gane wannan shari'a ta ta addinin musulunci kenan a gargashin wannan hadisin malamai sun yi sabani wanda wasu daga cikin malaman sun dauki zahirin hadisi cewa bai inganta yin sallah in ga abinci bai inganta kamar na daga cikin shurutu sihha na ingantar yin sallah to ka bar sallar ka ci abincin to in ga sallar ga abinci ta ake gabatar abinci ake gabatarwa ko kun fahimta har ma suna ganin kamar mutum yayi laifi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hana daga cikin abin da zamu dauka a matsayin darasi a wannan hadisi jama'a ababe guda guda hudu kamar haka abu na farin kyamar yin sallah a lokacin da mutum yake da buƙatar cin abinci saboda ya samu natsuwa ana buƙatar natsuwa a cikin a cikin sallah ko kuma lokacin da yake cikin matsanancin jin bawali ko kashi to an kyamace yin sallah makaruhi ne yin sallah idan mutum yana jin kashi ko kuma yana jin yiwuwa ga abinci kuma gabansa in babu yiwuwa babu abinci sai ka je kai sallar ashe a nan za mu ɗauki wani darasi shi ne cewa idan aka kawo abinci kuma ga lokacin sallah ya yi kuma kuna jin yunwa to za ku jinkirta sallan ne ku ci abinci kuma Allah zai ba ku lada ko ku fahimta za ku saboda makaruhi shine abin da in ka bar sa za a baka mi lada idan kuma baka ba a baka idan kai shi ba za a rubuta ba zini ba ba shi tunna makaruhi ne yin sallah ga abinci ko kuma ga mutun yana jin bawali to idan har mutun yana jin bawali har ya shigo ko an fara sallan ne ma sai ya ji bawali ya takura masa sai ya je ya sake ya je ya bawalin yayi arwalla lada Allah zai ba su mun bace karatun Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyu har yau dai ana buƙatar khushu'i natsuwa a cikin sallah ana son mutun ya natsu a cikin sallah saboda babban al'amari ce kuma ana son zuciyarka ta halarto ma'ana ka halartar da zuciyarka cikin sallah ya zama to ba kana yi bane daga bai kusan akwai wanda suna yin sallah ne da gangar jikinsu amma ba da zuciyoyinsu ba ba sai ku fahimta ba akwai wanda yana yin sallah amma gangar jikinsa take yin sallar zuciyarsa ba ta a masallaci yana wani wuri haka ne sai yana tunanin an yi yanzu an yi lodin kaya kowa ne ya to kawo bashi ko kuma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in gayi ne kuma yana tunanin wata ila yanzu an yi ta mido mai vocal ta dan turo mai kaga kaga an samu mi jarabawa to ana buƙatar khushu'i a cikin sallah da kuma halartar zuciya idan mutum yayi sallar farilla zuciyarsa ba ta a inda yake sallar baya da sallah kogon bai da yin rishin halartar da zuciyarka a masallacin ya zama to ita ma tana bautar Allah yana hada kuma sallar ka tafi wajen Allah subhanahu wataala abu na gaba ya zan dole wa mai sallah ya nisanta da duk abin da zai shagaltar da shi a cikin sallarsa tunda har musulunci ya ce ka haƙura da yin sallah ka ci abinci kai ka san ba ƙaramin sallah ba ƙaramin al'amari ba ce duk da kasancewar sallar ta fi abincin muhimmanci amma ka ce ka haƙura da yin ta ka jinkirta ta ci abincin don so ake kan a cikin sallar kuma yanzu a wannan gabar ina so in ja hankali ƴan uwana musamman wanda shedan ya jarrabe su dan baje daga Allah shedan ya jarrabe su da dora kida a salulin nan su kuma su dinga barin su a kunne sai an zo masallaci ana cikin sallah sai ka ji wani mawaki ya tashi an kira an kira sa sai ka ji wani waka yana tashi a masallaci a lokacin da ƙur'ani ya yi daɗi an natu bayan Allah sun ne da hankalinsu wa rabbul izzati wal jaburut a lokacin kuma wani ya kirayo kiɗa na tashi a cikin masallaci to irin wannan yana daga cikin abin da ke hana ke sanya sallar gaba har ta samu matsala saboda wanda daga lokacin da ji kiɗan fa to hankalinsa ya fita ga sallar kuma ya kama ya kama wata sha ko kun bayyana Allah ya dacar da mu. Abu na gaba uwa na ƙarshe cikin fawa'id shi ne bukata ga abinci ko da abun sha ko da bawali ko kuma bayan gari duka wa'annan uzuri ne da suke kawo mutum ya bar sallah ya bar sallah cikin jama'a. Kogon baja, wannan duka uzuri ne wanda musulunci ya yarda kana iya ka haƙura da jama'a ko da kai ka yi ta ne kai kaɗai saboda uzuri ne mai girman gaske amma da sharaɗi da sharaɗi Allah ya ja'ala awqatus salati mawa'id lima zakara kada ya sanya sai uzurin sa bai tashi shi lokacin sallah kai da mutum kai kullun abincin ka sai za a kawo sallah ko kuma kai kullun baka bawali sai in an zo sallah ka shiga sallah sai zaman to wannan kamar kana wasa da da addini mun fahimta ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu a ƙarshe yan uwa malamai suke cewa ita sallah kamar mutum yana ganawa ne da mahaliccinsa to ta ya za a yi mutum ya gafala bai kamata a ce har ka kawo ababen da zai gafalar da kai daga Allah subhanahu wataala ba mu dukkanin malamai sun yi ijma'i akan cewa bawa bai da wani abu sai abin da ya hankalta sai sa Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ana son kana sallan kana tunawa na'am kana tuna Allah wa aqimis salata li zikri so ake kana sallar kana tuna kana tuna Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya datar da mu malace babu awqatus salat al awqatun nahyi babi na uku cikin wannan littafin shine babi na da yake zawwa ya karantar da mu lokutan da aka hana yin sallah ashe a musulunci akwai lokutan da aka hana yin sallah yar uwa kin san wannan lokacin dan uwa ka san wannan lokacin shari'a ce ta addinin musulunci lokuta ne wanda shari'ar musulunci ta haranta ta hana yin sallah a wannan a wa'annan lokutan saboda dalilai kamar haka na farin din a nisanta da kamantacceniya da kafirai a cikin bautar da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a son a musulmi ya zamanto ya ya dace yayi kamantacceniya da kafirai shi duk abin da kafiri zai yi to so ake kai ka saba masa ko kun bayyana duk abin da shi sala ce umman yatawallahu minkum fa innahu minhum kamantacceniya da kafirai yana sanya mutum ya zamanto wasu daga cikin kafiran shi ma Allah ya kare mu to akwai lokaci guda uku da shari'ar musulunci ta hana yin sallah a ciki lokaci na farin ba a sallar nafila bayan sallar bayan sallar alfijiri bayan sallar subahi sai rana ta dago kwatankwacin watan ka ce ƙadirin aram kamar ka mashi ka aje mashi kutankwacin mashi ɗaya sallar subahin bayan ta ba a wata sallah ɗaya kenan ko abu na biyu lokacin da rana take tsakiya tsak idan ta ɗauko tana tsakiya ba a sallah tsakiyar rana sai ta sai ta karkata sai ta fara karkatawa lokaci na uku shine daga lokacin sallar la'asar da bayan sallar la'asar har zawwa faduwar rana ba a sallah ciki wayannan lokutan musulunci ya hana yin sallah a cikin su sai dai in Allahu mai kasance sallah ce ta suka ce sai in abu guda biyu ne na farin ya kasance misalin tahiyatul masjid idan ka shigo masallaci gabanin ka zauna akwai raka'a biyu da ake ko suka ce in dai har tahiyatu masjid ce an ji wasu malamai to ba shi ko kuma sallar gawa ko kuma baita da kuma sallar da mutum yake yi idan yayi arwalla zaman to duk in kai arwalla za ka yi sallah sai kai nafila to tunda kana da wannan aqidar sai ta kama kai arwalla a wannan lokutan to ba lafi kai sallah أتكنس مالك الحديث الثاني والخمسون حديثنا حمسين دبيو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سامو دق عبد الله بن عباس الله يكارى مصير ده قال يتي شهد عندي رجال مرضيون وأرداهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي وسمتاني سنكفى من شهده wa'inda na yarda da su abin yarda ne a gura su ne mardiyun wanda amintattu ne na yarda da su sai ce wa ardahum amma wanda na fi yarda da shi a cikin su baki daya yace umaru shine umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu'u ash-shamsa annabin Allah ya hana yin sallah bayan sallar alfijiri sai rana ta sai rana ta fito wa ba'da al'asri hatta taghruba haka manzon Allah ya hana yin sallah bayan sallar la'asar sai in rana ta ta fado wa ma fi ma'anahu min alhadisi da kuma abun da yake daga cikin sa na ma'ana na wannan hadisi a wannan hadisi ɗan uwa kaga Umar dan Khattab ya kafa shaida cewa shi ya ji annabi ya faɗa sannan kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa unasul mardiyun ko rijalul mardiyun mutane amintattu a wajena suka ce annabin Allah ya hana sallah a bayan sallar farilla ai sallar alfijr sallar subahi da kuma sallar magariba ai sallar la'asar afwan sai magariba الحديث الثالث والخمسون حديثنا خمسين دا أكو أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an samu daga Aba Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala Annabi na cewa la salata ba'da subh hatta tartafi ash-shams ba salla bayan sallar al-fajr sai rana ta ta bullo jama'a mun fahimta Annabi ce la salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams ba yin salla bayan sallar al-fajr sai in rana ta ta keto ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس kuma ba a yin sallah bayan la'asar sai in rana ta ta faɗo to anan ɗan uwa hadisai ne guda biyu wanda ma'anarsu guda ce ko suna karantar da mu hanin yin sallah bayan sallar subahin da kuma sallar la'asar to sai mu je akan wata mas'ala sabanin malamai game da wannan hadisi malamai sun yi sabani game da yin sallah a wayannan lokutan musulmi cikin jamhurikin malamai suka tafi akan cewa makaruhi ne abun kyama ne ba ana abun bai kai da haranci ba kuna fahimta kamar makaruhi ne bai kai haramun ba an kyamace in ba kai ba kana da lada in kuma kai baka da baka da zunubi ta su kawo hadisai ingantattu su kawo hadisai suka fa hujja akai wasu daga cikin malaman zahiriya kusan malaman zahiriya al muhammad kusan malaman zahiriya wato su daud az-zahiri su ibnu hazm azai ibnu hazm shi malaman zahiriya ne al-andalusi su su mazabata su da girma take aiki suna su tomi nasu ‘yan filifalu ko aito iri da mazu ne ai su suka ce in gaje tambayar aure ma komi za ka yi gani to a yi jin akwai wanda da kullum ya ce tambayar armi haka ne Allah ya samu wani lafiya suka ce wannan fa suka ce ba laifi a yi sallah a cikin wa'annan lokutan suka ce abin da ya sa suka faɗi wannan maganar saboda wannan hadisai mansuha ne an shafe hukunci akan su sai dai wayannan hadisai masu suka ce ba mansuha bace ba a shafe su ba shi da duka cewa babil mutlaq ne alal muqayyad abu ne wanda an saka shi cikin abin da aka daure akwai ababen da qayyadaddu ne to kuma akwai abin da yake sake wannan cikin cikin usul fiqh kenan akwai al al muqayyad kuma akwai al mutlaq idan ka ce al al muqayyad abin da aka iyakance al-mutlaq abinda aka saki aka sake shi haka ko baija yanzu misali kamar azumin azumin azumin watan ramadan kun ga muqayyad ne an kayyade masa lokaci watan ramadan ne amma azumin nafila mutlaq ne cikin kowane lokaci zaka iya kai sallah ta farilla muqayyada ce akwai lokutan ta amma nafila kan an sake mata lokaci kaga ne zakka muqayyada ce an kayyade ta shekara amma sadaka fa mutlaqa ce kumfanci kumfanci al-muqayyad wal mutlaq kuma akwai abin da ake cewa al-khas kuma akwai abin da ake cewa al-am al-khas shi da abin da aka takaita aka kebance al-am kuma abin da ya hade yanzu misali da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu sai jami war ruhu fiha mala'iku suna sabka, kun ganin aka ambaci mala'iku, sai Allah ce war ruhu har da mala'ika jibirin, kuma sai aka ambaci mala'iku gaba daya kuma sai aka kaibance mala'ika jibril wannan shine zikrul am zikrul khas ba'da al am mun bayyana masha Allah a gurguje wasu daga cikin malamai suka ce malaman hanafiya da malikiya da hanabiya suka ce suka ce wannan abinda aka hana akai shine jami'u tatawi'at dukkanin sallar nafila banda rak'atan tawaf lokacin da mutum yazo tawafi da kuma wancan zance da muka yi na tahiyatul masjid da ma sallar sallar gawa wasu ka su kara misali irin su ibnu taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa an ila annan nawafil mutlaqah su nafila an saka musu lokaci alal asbabi amma salawatu zawati asbab ka tahiyatul masjid lidakhilihi wa rak'atayn alwudu fajaizatun 'inda sababiha fi ayi waqti so ji kunga tahiyatul masjid da ma sallar imutun yayi arwallahi nafila ita kowane lokaci an sa maka dama kai ta ina fatar mun bai hadisi to tambaya anan za ka ga a wasu masallacin ne a sallar subahin idan aka yi da sallar subahin wasu daga ciki sai su tashi suna yin nafila me hukunci wannan nafilar wanda bai samu raka'atanil fajr ba kuma da idan aka yi sallar aka yi da sallah ta subahi tun mun karanto la salata ba'dal ba'dal fajri haka hadisi ke ko لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس to miye hukuncin yin sallar rak'atan al-fajr wa wanda bai sami rak'atan al-fajr ba bayan sallar subahin kai tsaye yanzu tambaye ta dawo gare ku ku masu sauraron karatu eh ya lita dalili sai tashi yayin nafila wani hadisi malamai su maganganu a kansa daga suka ce kai wala alika sance wannan rukhsa ce gare shi shi shi kadai sahabin da yazo ya yayi sallah bayan na bayan bayan subahi bayan sallar alfijiri suka ce wala Allah ya kasance wannan ya kasance watan an kebance shi ne an ba shi dama kuma wala Allah ya kasance wannan hadisi wancan ya riga yi wannan hukun bayanta malaman fuqaha sun tattauna suka ce bai kamata mutum yayi nafila musamman daga cikin su malaman malikiya ko suka ce sai rana ta ba a sallah ba a nafila bayan bayan sallar subahi wanda kuma wannan kaulin ya fi rinjaye a wajen malamai almuhimmu dai ƙaurin cewa makaruhi ne shi yafi ba haramu bane makaruhi ne shi yafi inganci a wajen malami da ko kai eh in baka yi ma ba in baka yi baka da laifi amma barin yin kuma yin kuma bai saka samu bayanta to Allah ya dacar da mu mu ji hadisi na gaba kenan ko babi na gaba ne zamu shiga ko a guskin hadisin me kawo a fawaid ma yukhadh min min alhadisai abuna zamu doka fa'ida game da hadisan nan guda biyu ta farin an hana yin sallar nafila mutlaka kai sake bayan sallar subahi da kuma sallar sallar la'asar sai in rana ta ta fito ko kuma ta fado can kun fahimta ko sannan kuma hadisin sa'id da yake la salata ba'da salatil fajr suka ce annan nahayi huna lil jins wa hadha muqtadil lakin as-sigha nafi idha dakhalat al-fil fi al-alfaz ataqaita kamar dangin nafila ta farilla nafila ta nafila ba za a yi ba amma kan mutun zai yin sallah ta farilla a wannan lokaci kaga da an ce ba a sallah bayan ka taso ka rasa sallar subahin baka samu sallah ba sai ka ce ai an ce la salata ba'da ba'da subhi to tun da kai ne sai rana ta zo ka ce zaka yi a'a ana zancen sallar nafila ce ba za a yi ba a wannan lokacin Allah ya dace da mu babu qada'il fawaid ko haka ne wa tartibuha babi da yazo ya karantar da mu yadda ake ramka sallah ta wuce mutum yadda ake rama sallar da ta wuce mutum shine alfawaid jabo fa'ita kuma ya ake jeranto su alhadith arabi wal 50 an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tabbas umar dan khattab Allah ya kara masa yarda jaa yawm al-khandaq yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yawma khandaq ranar da aka yi yakin ganuwa kusan ganuwa kusan ganuwa katanga da ake katangewa ta hana mutum tsallakawa take cewa ganuwa almamud ganuwa katanga da ake katangewa eh yo ai ranar a matsayin ganuwa ce shi ma duk abin da zai katange ka da wani ya isa gare ka sunan shi ganuwa mabanta alkhanda karame ne aka yi gefen madina aka kewaye madina da ramu ta yadda doki ba zai tsallakawa ba wannan an yi aiki da shawarar abu musa al-ash'ari salman al-farisi afwan salman al-farisi shi ya ba da shawara cewa mu a faris in za a yaƙi ga irin yadda muke yi saboda abun nan kare kai da abokanan gaba sai a gina rami sai annabi sa aka gina ramu manya-manyan ramu sai da doki ba zai kyallata ba kuma ba za ka iya keta daga din ba amma wanda ke cike na iya kai maka hari daga daga cikin cikin ramin ko kun bayyana wannan rana da aka yi mu khandaq shine ghazwatul ahzab kuma ai ba gwabza yakin ba ba abu gwabza yakin ba ta Allah ce wakafa Allahu almu'minina ita da guguwa ta taso kawai sai suka wace kafirai suka tsorata to shine ran da ake wannan yaki sai Umar dan Khattab ya zo wajen manzon Allah بعدما غربت الشمس باين رانا تافادو فجعل يسب الكفار قريشي sai kasance ya subbu kuffara quraishi ga Umar yana zagin kafiran quraishawa yana tsine musu albarka shine ya subbu yana tsine wa kafiran quraishawa albarka wa qala yati ya rasulullah ya annabin Allah ma kittu usalli al-asr hatta kanat ash-shams taghrib yace ya annabin Allah gani har yanzu bai fayi sallar la'asar ba makitus har yanzu bai yi sallar la'asar ba hatta kadat ash-shamsu taghrib har ga rana kuma tana kusa da faduwa ta zo gab za ta fadu ta fadu fa qala an-nabi sai annabin Allah sage cewa wallahi ma sallaitu yace ni ma wallahi ban yi ta ba Umar ya shagaltu yana saboda kafire sun doki hankalinsu har ya kai bai yi sallar la'asar kai ka san abin da zai hana su ubar sallah ba karamin al'amari bane ko to mu fa yanzu fa taron siyasa na hana mutane sallah ba haka bane taron siyasa yanzu fa wannan wannan zawo da shugaban kasan yayi wallahi akwai wanda ba sa sallah a lokaci wallahi alazim aga ne su anan diyawa wai shugaban kasa ne yazo ba babu lokaci babu lokaci ya manta cewa fa in mala'ikan mutuwar ya zo bai gane sai bai gane shugaban kasar fa Allah ya samu wani lafiya to abinda zai shiga da su dan khattabu daga mai da sallah ba karami bane ba shi kade ba hadda oga kwata kwata shugaban ahlita annabi Muhammad dan gatan Allah kai ka san annabin Allah yayi ya kasa yin sallah a lokaci ba karamin al'amari bane sowar ta kai ta kai sowa hayaniyar takin hayaniya an shiga cikin yanayi Allah ya tsira mun da mutunci mu da imanin mu qala sai maza ce wallahi ma sallaitu ha yace ni ma wallahi uba dan kaza ka ga nan na rantsi da Allah sallata ta la'asar ban yi ta ba ce na rantsi da Allah sallatan ban yi ta ba kum fa qala sai umar sai umar ke cewa fa qumna sai muka miƙe ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai ila bathana zuwa wani kwari cikin garin Madina shine Bathan wani kwari ne sura wani kwari ne a garin Madina fatawaddaha lis-salati sai annabin Allah yayi arwalla dan yin sallah watawadda'ana laha kaga wannan shikir cewa ashe Umar da ba shi kadai bane da manzon Allah a akwai sahabbai tare da su manzon Allah shi ya fara yin arwalla sallallahu alaihi wasallam watawadda'ana laha mu muka je muka yi mata arwalla fa sallal asra ba'da ma gharibat ash-shams sai rana ta fadu sai suka yi sallar la'asar bayan rana ta faɗo. Yanzu misali, sai mutum ya shiga cikin yanayin da har ya manta bai yi sallar la'asar ba, ko da ya asaba bai yi ta magariba ta zo, gab ana magariba, ana kiran magariba. Kusa wajen satin murhi a kai ko? Wace sallah ce mutum za shi, gashi ana kiran za a ta da magariba, kuma kai ba kai la'asar ba. wace za ka yi ga hau mai magariba kana kallo ga jam'in magariba kana kallo kuma kai ba kai la'asar ba eh in kana iya malamai suka ce ai jam'i in dai ba sun zamanto irin sallah dai bane ba a biya misalin kamar raka'a hudu da hudu uku da uku biyu da biyu yanzu wace sallah mutum za shi ga magariba an fara amma ba kai ba kai ba kai la'asar ba ga kuma ga jami'in magariba ana yi eh to mu karanta hadisin mu je ƙarshen hadisi za ku ba kanku amsa fa sallal asr sai manzon Allah ya sallal asr ba'da ma gharibati shams bayan rana ta fadu thumma salla ba'da al maghrib sai kuma ya salla magriba bayan yayin asr ba za ka damu da jami'in da ake yi ba tunda ana biyar ka bashi idan za ka biye bashin ne sannan ka zo da sabon sabon karasu ko kun fahimta mun fahimci karatu ko daga daga yau duk wanda hakan ta kama sa ko da misalin ka zo ga ana ga la'asar ga ga la'asar ga azhar ba kai azhar kuma ga la'asar wace zaka yi sai ka gabatar da azhar sannan ka to a irin azhar ne ku ji da kyau a irin azhar kun ga azhar raka nawa ke gare ta la'asar raka nawa ke gare ta to a irin azhar in ba kai azhar ba aka zo la'asar anan kana iya kabili man sallah amma shi da niyyar la'asar kai kuma da niyyar azhar to ya za a yi mai la'asar bi magariba sallah ba shi yiwa kun gane karatun ko Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu mun bar hadisin daga cikin abin da zamu dauka kamar darasi a wannan hadisi abu na farin cewa wajibi ne mutum ya rama sallar da ake biyarsa wata kunce masa ba da gangan ba idan mutum ya bar sallah ta kunce masa da gangan mala abu da gangan da gangan mutun ya bar sallah da kunce masa to ko yayi Allah bai su ko yayi inji balso ko yayi Allah baya su amma in mantuwa ne ko barci ko wani rashin lafiya mutum bai san da yake ba in ya farko sai yi ta lokacin da yake ciki sannan kuma abu na biyu anna zahira az-zahir anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadiya laysa nisyanan wa inma huwa amadu lakin hadha qabla qabla an shira'a salatul khawf suka ce wannan fa ba manzo Allah ya manta da sallah bane a cikin yanayi ne an an shiga da wani yanayi ne amma suka ce wannan gabanin a shar'anta sallar tsoro ce lokacin da Allah ya shar'anta sallar tsoro salatul khawf da ake yi wanda mun karanta ta cikin tafsirin mu na suratul baqara ko cewa idan aka zo liman ya shiga gaba sai a yi sahu guda biyu idan aka yi raka a farin raka a ta farin aka aka yi liman yin rukuyi mutanen baya ba za su yi rukuyi ba ba za su yi amma kuma suna bin liman sallah ba ba za su yi rukuyi ba su idan aka taso idan aka yi raka a biyu idan aka yi raka a aka taso lokacin ne su za su tashi za su yi raka za su yi yanzu wayanci idan aka yi raka ɗaya wayancin za su tsaya hutu kuma wayancin sai su fice sai su bi liman misali za a yi sallar azhar sahun gaba shi liman shi zai salla normal amma sahu na gaba to zai bi liman duka ana tare ana sallah amma ya ka zo rukuyi sahun baya ba zai rukuyi ba zai tsaya yana gane sahu na gaba idan aka yi suka samu raka'a cikakkiya aka taso sai su kuma su yi gadin wayanta sai wanda su samu raka'a cikakkiya idan liman ya kai inda zai zauna tahiyya kowanne da raka'a guda nawa guda guda kun bai ci karatun musulunci ya shar'anta sallar tsoro gabanin ta ne amma ba abin da zai hana kai yin sallah yanzu babu shi yanzu idan lokacin sallah ya kana cikin jirgin sama zaka yi sallah a cikin jirgin sama kuna cikin bis doguwar tahiya direban yake tsayawa ga lokacin sallah zai hita kada arwalla ko sai ka kabbarta kawai kai sallah shige na malan ga an wuce kun bayyana ita nafila mun mun sha fada buka ce ita nafila ko saman ana iya tayin saman mashin yanzu misali kana son kai nafila da sahi ka fito kai wanka kayo arwalla daga gida sai ka hawo moto to in son samu ka kalli alƙibla sai kai kabbara harama Allahu akbar sai ka tuka mashi kika kai ka taya kana samun moto eh kana gudu kuma kana lafiya kun bayyana tare da Allah musulunci akwai dadi gare shi kuma ana rubuta ma lada in sai dai baka kallon kowa baka damu da kowa ba kalli dai hanya kawai ka sa kai ka hanya kawai ka dai in ka zo ka yi rukuyi Allahu akbar sujuda ga dan sunku ya kadan kuma ka zauna kai tahiya ka sallame duk ya halitta Allah mun gode ma da kai mu musulmi Allah ka raya mu akan wannan tafarki ka kashe mu akan wannan tafarki abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi ya halitta aiwa azzalimi addu'a idan mutun ya zalunce ka zalai kai masa addu'a daga shi Umar dan Khattab ya subbu kuffara quraish yana tsine wa kafiran quraishawa ba laifi idan mutun ya maka ba daidai ba kai masa addu'a babu laifi in mutun yayi ma ba daidai ba ba laifi kai masa addu'a shi sanar ce ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bayna Allah laysa bainaha wa bayna Allah hijab babu laifi haka in mutun yayi ma ba daidai ba in kana yahi wa ka yahi masa amma in baka yahi kuma kana kai masa addu'a kai daidai abu na ƙarshe cikin fa'idar wannan hadisi shine ya halitta mutun yayi rantsuwa ko da shi na da gaskiya tai kun ga annabi sallam yace wallahi ma sallaituha na rantsa da Allah ban yi sallar ba kaga da gaske sa bai yi ba amma kuma sai mi ya rantse to ba laifi kai rantsuwa ko da kana da kana da gaskiya hadisi na babi na biyar mun karanta sa sai mun je karshen lokacin ko babu fadlu salatul jama'ati wa wujubiha babin da yake karanta da mufallalar sallah a cikin jami'i da kuma wajibcin yin sallah a cikin jami'i sallah cikin cikin jam'i wajibi ne sannan kuma tana da falala mai dimbin girma da tarin alkharri a ciki alhadith alkhamis wa khamsun ana abdullah bin umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu abdullah dan umar Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalina cewa salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi saba'in wa ishirina daraja sallar jama'a ko sallah cikin jama'a ta fi lada da sallar mutum ɗaya kai sallah a cikin jam'i ya fi lada bisa da kai sallah kai kadai bi saba'in wa ishirina daraja fifikon da lada ishirin da bakwai kategori ishirin da bakwai tsakaninka da wanda ke sallah shi shi kadai ashe kaga duk duniya ba wanda da cewa wanda ya sallah shi kadai bai da bai da sallah amma wanda ya sallah cikin jama'a yafi bi yafi lada sai dai kuma yin sallah cikin kai kadai alama ce ta munafici Allah ya kare mu bambaci hadisin yin sallah cikin jama'a fifikon sa yafi yin sallah kai kadai bi da daraja 27 hadisi na gaba حديثنا 56 حديث ابا هريره الله يقرا مسيردا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha' tudha' tudha'afu ala salatihi fi baitihi sallar mutum a cikin jama'a ana linka masa a cikin sallar sallar sa cikin gida mutum yayi salla cikin jama'a Allah yana linka ladar dace tudha'af ana triple ba ana double ba triple ake yi da yin salla kai kai a cikin gida wa fi suqihi da kuma yin salla a cikin bakin shagonsa kasuwar bakin ka shagonsa kusan akwai masu sallah bakin shaguna la ilaha illallah wallahi akwai wanda fa gani yake yana tahiya ne sa da shago fa kawai ciniki wuce shi shi ko ba ka bane ko ku fahimta ba shi yasa kawai ga shago sai a dan samu yan tabarmi su shida su takwas sai a dinga kabbarta kuma ga masallaci can tsakaninsu da masallaci duk waye san ga san centimeter ba ko san meter afa san ba san meter tsakanin sa da masallaci akwai su ko mana musu nasiha su tsoron Allah wannan ba haƙida bace ta musulmin kirki annabi ya hana yin sallah bakin kasuwa je masallaci kasuwa wurin kasuwanci ne masallaci wurin bautar Allah ne mun mu ci karatu yace khamsatan wa ishir du'afat Allah zai linka wa mutum lada linki 50 da da biyar idan yayi sallah a cikin masallaci bisa da yayi sallah shi shi kare ko bakin shagon sa wa zalika annahu idza tawadda wannan kuma idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a yakilta arwallarsa thumma kharaja ila almasjidi sannan ya kama hanya zuwa masallaci la ya khurujuhu illa illa salat ba abinda ya fidda sa sai zuwa masallaci sallan nan lam yakhut khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja ba wani tako da zashi zuwa masallaci face sai Allah ya daga darajarsa wa hutta anhu biha khati'a kuma Allah ya sa an karkare masa kuskurensa idan mutun yayi arwallah ya kyautata arwallarsa ya kama hanya zuwa masallaci ba dan komi ba sai dan yin wannan sallar to duk take ne Allah na daga darajarsa kuma Allah yana sanya karkare wasu zunubin sa dan Allah akwai abin da yake wannan lada fa idza salla idan kuma yi salla walam yazal walam tazal al malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musalla mala'iku ba za su gushe ba suna masa salati suna masa addu'a matuƙar yana yana zaune a wurin da yayi sallah idan mutun yayi sallah farilla sai ya zauna a inda yayi sallah a masallaci bai tashi ba to Allah zai wakilto wasu mala'iku na musamman suna masa addu'a kuje abin da za su faɗa suna cewa Allahumma salli alaihi ya Allah kai masa salati Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa tirin laihukansa اللهم ارحمه يا الله كجكسا كرامتسا ولا يزال في صلاه من انتظر الصلاه bazai gushe ba ana rubuta masa ladar yana cikin sallah matukar yana zaune a a masallaci na jiran sallah ta zo masa muttafaqun alayhi jama'a kun ji wannan hadisi kun fahimci karatu ashe yin sallah cikin masallaci da kuma jiran sallah akwai lada akai Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya datar da mu bala ba ku sauran lokaci minti biyar za mu iya karanta wannan hadisi na 57 sai mu je ƙarshen babi ko malam Muhammad masha Allah الحديث السابع وخمسون حديثنا نهمسن دبكوي أنا عبد الله أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن سامو دق أبا هريرة ألا يقارى مسا يرده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa annabin Allah ya ce afqalus salawati alal munafiqina mafi yaunin sallah mafi sallah mai yauni akan munafikai sallah da munafikai suka fi jin yaunin yinta salatul isha'i wa salatul fashri sallar lisha da sallar alfijiri jama'a anan hadisin abinda yake son mu fahimta shine cewa duk wanda baya yin sallar isha a lokaci munafiki ne duk wanda baya sallar subahin munafiki ne shehu na haka suna da yawa suna da yawa ko to Allah ya cire mu daga cikin su Allah ya kare mu da zama cikin su sai annabi ke cewa walau ya'lamuna ma fihi ma da al'umma sun san abin da ke cikin wa'annan sallolin guda biyu isha da subahin la'atauhuma walau habwa da sun zo ma wannan sallar koda ararhe ne koda mutun ya raraho da gidanka in ya kai daga nan har sai ya je turwa ka dinga rarhe ka zo masallaci da mutane sun san irin alkhairin da ke cikin ta to da mutun ya raraho ya zo yin wannan sallar eh barin tambaye ku da Allah mabarata da mi suke yawatawa cikin al'umma saboda saboda suna samu inda ba a samu suna tafiya eh inda ba a samu suna tafiya ba za su yi ba ko ashe kaga akwai wani alkharri a cikin sallar subahin da sallar isha wanda da mutane sun san falar da ke cikin su to koda da rarrahe ne da mutun ya zo yanzu misali kaddara a ce mutun ne gurgu bai da shi ne gaba ɗaya guda biyu yana yana dar salam akwai dar salam ko yana can a ƙasar madina sai a ce a darul hadis ana raba miliyan guda guda ana raba miliyan guda guda wa gurabu bari ta ku dan Allah wancan gurgun da yake dara salam zai damu da sai ya samu a daidaita eh banji ba miliyan guda za a bashi zai damu da duk abin da zai abin nan kaga zai kokari ya diraraho ya zo ya kabi tunarance da Allah wallahi da azin ladab da Allah yake baiwa mutum idan yayi sallah a faril sallar farilla a cikin jami'i na rantsi da Allah tafi kil tafi a kilga miliyan guda a baka ladab da Allah zai baiwa mutum idan yayi sallah a jami'i musamman isha da subahin wallahi da azim uqsimu billah tafi a daure miliyan a baka ya bari yi maka kankaci wallahi gwara kai asarar miliyon kana ganin ta da kai asarar sallata sallar farilla a lokacin ta hukun fahimta Allah ya dace saboda babban al'amarin balahadar ita ce Allah yake aunawa a sa mutum aljanna ita kuma sallar tana ga cikin abun da ke sa mutum ya ƙara samun lada mun bace karatu na'am in kwana ne wannan ana mutum uzuri in kwana ne Allah zai kawo mutum akan abin da baya da iko akan sa sai manzo Allah yake cewa wala qad habamtu haqiqan nahim man tunayi niyyar an amara bis salati na umarci wani ya bada sallah fatuqam a tsaye da sallar summa amara rajulan summa amara rajulan fa yusalli bin nas yace laqad hamamtu an amara bis salati fatuqam yace naso na umarci a tsaye da sallah sun ma'amura rajulan sannan in umarci wani namiji ya bada sallah fa yusalli bin nas ya jagoranci mutane sallah thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamin min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar yace sannan ni annabin Allah na ja wasu tawaga da suna doke da itace yanga kusa yanga suna ɗauke da itace masu saurin kamawa ya ce in je duk mutumin da bai zauwa sallah a masallaci na kone gidansa a nan malamai suka ce da ka yi asarar sallah ta farilla a cikin lokaci to gwara gidanka gaba ɗaya ya ƙone ya fi maka sauƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci karatun? da kuma lokaci ya haifo to sai mu aje wannan bayanin wani sati ne zawa sai mu danyo marshi ariyar saboda muhimmancin tunatarwa game da yin sallah saboda mutane da yawa ba sa yin ta a lokaci ko Allah ya tsare mu ya kare mu abinda muka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah